نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة المحرم وتنقيا hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 21 ga watan bakwai a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasadinmu na 56 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amuli bainar zautai na fadilatu sheikh alƙari almujawid attaqiyun naqi Muhammad Siddiqul Mishawi Allahu yarhamu idan ba a manta ba satin da ya gabata mun kammala da babin da ke magana akan idza da'aki falabbi idan mijinki ya kira ki zuwa ga shimfiɗarsa ko kwanciya ko wata bukata ta rayuwa to ki amsa masa ba tare da ɓata lokaci ba mun faɗi alkhairin da ke cikin haka mun kuma ja hankali dangane da sharrorin da ke cikin gudun da mata suke wa mazaje da kuma gudun da wasu mazaje suke wa matansu mun yi bayani kan cewa daga cikin abin da ke jawo irin wannan akwai rashin lafiya rashin lafiyan nan kashe uku ko dai ya zamanto tana da junnu ko ya zamanto tana da infection ko kuma ya zamanto wani abu dai wanda ya shafi jinya wanda yake sa ta take nisantar miji sannan muka yi bayani cewa wasu babu wannan matsalar shegantaka ce kawai da iskanci wata kuma ma tana da sexual fatina abinda bature ke cewa sexual fatina wato abokin saduwa a waje wato tana da wani wanda take hulɗa da shi a waje bayan mijinta na aure wannan shine abubuwan da suke faruwa mun yi dogon bayani wanda ke buƙatar bayani dalla-dalla sai nemi kasa ɗinmu na satin da ya wuce insha Allahu ta'ala yanzu muna masu neman agajin Allah da taimakonsa sai mu ce malam ya ce kuni ka binti ba'i'atin labni ko labani an gane kuni ka binti ba'i'atin labani wato ki zamanto kamar 'yar mai sai da nono wannan wata kissa ce mai ban ƙayi wacce ta burge wanda malamai suke kafa hujja da ita a wajen tarbiyyar ya mace da kuma hankalinta da sanin ya kamatanta shine kuni ka binti ba'i'atul labani ki zamanto kamar yar matan nan da take sai da nono ita sana'ar ta kenan sai da nonon saniya ko wani abu makamancin haka malam yace adhi'it tariqa bainaki wa baina rabbuki na baki shawara ki haskaka hanya ki samar da matsayi ki samar da tafarki tsakaninki da ubangijin da ya halitte ki wa zaujuki sannan ki samar da hanya ta nutsuwa da kwanciyar hankali da tarbiyya tsakaninki da ainihin wato mijinki bil ikhlas ta hanyar yi saboda Allah don Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima Allah ya ce wa ma umiru ba mu umarce su ba ba a umarce su ba illa li ya'budu Allah face su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsantsanta bauta ga Allah hunafa suna yin tataccen addini wankakken da babu shirka ko shirbagiya a ciki wa yuqimus sala su tsaye da sallah wa yu'tuz zaka kuma su ainihin wato ba da zakka Allah sai ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addinin da aka umarce su su yi so sai malam ya ce ki yi ƙoƙarin samar da hanya ki yi ƙoƙarin samar da tafarki ki yi ƙoƙarin samar da wani fage na kyautata alaƙa tsakaninki da ubangijinki sannan ki yi ƙoƙarin samar da hanya na kyautata alaƙa tsakaninki da mijinki sai ce bil ikhlasi ta hanyar yi saboda Allah wasidiki da kuma gaskiya ki zama mai gaskiya tsakaninki da Allah ki zama mai gaskiya tsakaninki da mijinki Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto cikin masu gaskiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace alaikum bisidiqi na hore ku da yin gaskiya a cikin duk abin da za ku yi a rayuwarku sai ce fa inna sidiqa yahdi ila albirri gaskiya tana shiryar da bawa zuwa ga nagarta ya zama ɗan arziki irin albarka ta zama 'yar arziki irin albarka to gaskiya na daga cikin abin da ke taimakawa bawa ya samu wannan fa innal birra yahdi ila sidiq fa inna sidiqa yahdi ila albir afwa gaskiya tana shiryar da bawa ya zama ya zamanto nagartacce ko yana shiryar da baiwar Allah ta zama nagartacciya sai ce wa innal birra ya hadi ilal jannati kuma shi nagarta da kasancewar mutum mutumin arziki ko mace mutuniyar arziki wannan kuma yana kai ta zuwa ga jannatul firdausi wa innal birra ya hadi ilal janna manzo Allah ya ce wala yazalu rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukutaba inda Allah siddiqan dan adam ba zai gushe ba a rayuwar shi yana gaskiya yana neman inda gaskiya take ya aiwatar a rayuwar shi face daga ƙarshe sai Allah ya rubuta shi a matsayin siddiƙi wato mai gaskiya ma'ana zai shiga cikin bayin Allah da Allah maɗaukakin sarki yi wa rahama faula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗannan mutanen Allah ya ce suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa haba ai mutum ya hai yayin da ya tsinci kansa cikin dandazo da ayarin annabawa to idan kika zama mai gaskiya da ikhlasi cikin mu'amalarki da Allah cikin mu'amalarki da mai gidanki annabi Muhammadu Allah ya bahi labari cewa wanda diye wannan yana cikin dandazo da tawaga da ayarin annabawan Allah ulaiikal ladina ma fa'abu ulaiika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sai ce minan nabiyina wasiddiqina bayan an saka shi cikin dandazon annabawa to za a sa shi kuma a sahun siddiqai su waye siddiqai irin su abubakar ne siddiq fita shi sahun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to me yafi wannan daɗi me yafi wannan daɗi wa shuhada za mu tada shi cikin tawagar shahidai irin su hamza shahidan farko-farko wanda suka fara shahada suka mutu a filin daga wanda Allah maɗaukakin sarki ce wala ta hasaban lallabi na ƙutulu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna Allah ya ce wanda aka kai su a filin daga kar ku dauka sun yi mutuwar banza bal ahya'u Allah ya ce rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun a gurin ubangijin su ana azurta su an ba su ni'ima an ba su aljanna cikin kaburburan su suna shan roman aljanna kafin kiyama ta tafi inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce farihina bima atahum Allahu min fadlihi suna masu alfahari da ji da kai da jin daɗi da abin da Allah ya ba su na falalai farihi na bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim kuma sun turo a muku albishir ko yan baya wanda ba ku je kuka gamu da su ba cewa Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna su fa ba su da damuwa ba su da bakin ciki in kun biyo hanyar su kuma ba ku da damuwa ba ku da bakin ciki to in kika zama cikin wannan jeren giyar ma'ana kika yi alaka da Allah ta gaskiya kar ki zama Musa a baki Fir'auna a zuci wallahi jiya naga wata mata abin ya tayar min da hankali kuma ya ɗaga min hankali akwai makocina da ya samu tsautsayi ya tada mashin ashe kan mashin ɗin a kulle to yana juyawa ma'ana mashin ɗin kawai sai ya hau juyawa da shi karhe dai ya kada shi a ƙasa ya karya masa ɗaya daga cikin kasusuwan hannayensa guda biyu so yana medical center yana kwance tun da ya sanar da ni kusan kwana biyu ban samu na je na duba shi ba saboda uzurruka jiya sai na saci wani lokaci sai na falle da gudu na tafi na je duba shi na je na gaishe shi na fito na zo zai shiga mota sai na ga wani mutum ya zo da mota ya sauke matar shi a medical center ya sauke matar shi asibiti ya kawo ta ta zo ta ga likita ta zo duba wani ne a ma'aikaciya ne a gurin allahu a'lamu bi muradihi bi zalika allah ne kaɗai ya san mecece ita ni ban santa ba ban taɓa ganin ta ba sai a jiya amma na kai kusan minti sha biyar zuwa ashirin na kasa buga mota na na yi gaba da na ga abin da ta yi ta zo da lufaya da niƙabi da komai ya sauke ta ya miƙa mata wasu kuɗi ko kuɗin mashin ne ko kuɗin mai Allahu alam ya juya ya tafi wallahi yana shan kwana matan nan ta sa hannu sai ta fusge niƙabin ta sa hannu sai ta jawo lufayar sai ga ta da mini abin nan kaya matsatsu tun daga sama nan har ƙasa ta tattara niƙabin da hijabin ta danna shi a cikin jaka na tsaya ina kallon ikon Allah na ce o sa'ada ma'albani aiki ya same ku billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi na kai minti sha biyar ban buga mota na gaba ba ta yaudare shi ta saka niƙabi kamar yadda wala Allah ne dokarsa na fitar ta anguwa kuma ita ne dokar Allah ma ta saka ta lullube jiki ta fito ya ajiye ta ta cire komai ta saka a jaka za ta tafi tana gantsarewa mazaje suna kallanta sai kuma abin da Allah ya yi domin duk wanda zai aikata haka to baka san kuma me yake shirin aikatawa a gaba ba to kin ga wannan shine babu yi babu gaskiya ba ikhlasi wasu haka Allah ya jarrabe su da da tsantsar munafurci wallahi a gidajen mazajensu su munafuka ce ta yankan shakku abin da za ta bayyana a gaban mijin daban abin kuma da za ta aikata daban to wallahi ku ji malamin shawi ne ya kwanta dama shi ya mutu ya yi gaba nasihar ya barba da muke karantawa malami ne wanda Allah ya masa albarka kwata-kwata har ya kwanta dama bai cika shekara talatin a rayuwarsa ba matashi ne malam usman dinnan ya girme shi amma da ke Allah ya sa albarka a rayuwar shi ya haddace alkur'ani gashi nan ana ta yada karatunsa har yanzu ana jin daɗin kira'ar shi ga littattafai ya rubuta yana da akhta'ul musalli kusakuran masallata sunan littafin kenan daga ka yi alwala ka shigo masallaci ka yar sallan azahar sanda ya lissafa kusakurai guda 360 wanda mutane suke aikatawa daga alwala zuwa kai sallah kuskure sama da ɗari uku kuma dukkansu ƙarƙashin ayar alƙur'ani da hadisin annabi muhammadu so su sun riga sun gama mana nasiha sun gama mana karantarwa sun yi gaba mu ne yanzu ya kamata mu yi waɗannan mu ɗauki waɗannan abubuwan mai putin ɗinsu into practice ma'ana mu saka su a cikin ayyukanmu don haka malam ya ce ki yi alaƙa da ubangijinki ki yi alaƙa da mijinki ba kuma iya waɗannan guda biyu ba kowa ma za ki alaƙa da hikar ki munafurce shi ki sa gaskiya ki sa amana ki sa tsakaninki da Allah kishiyarki ce abokiyar zama ki yi mu'amala da ita tsakaninki da Allah ki yi haƙuri da wannan nau'i na cutarwarta ba Allah fa bai turo ki duniya ki zauna ba ki da matsala ba who are you basilin in ji yara who are you basilin ma'ana kewa ce ce da za ki zauna ba ki da damuwa ba wanda zai matsa miki yo ai a lokuta da yawa wannan matsaloli da Allah ke jarrabar ki da shi na wanta ta matsa miki wana ya takura ki wanta tana tsangwamar ki wanta tana kaza ɗinki yo waɗannan su ne gishirin ci gaban rayuwar duniya na farko na biyu su ne kuma sababi na samun rahamar Allah a gobe kiyama domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalul mu'minu fil bala' muminin gaskiya fa in dai muminin ne to bai gushewa a cikin jarabawa hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a annabi yace har ya gamu da Allah babu zunubi ko kwaya daya akan shi waɗannan jarabawoyi da yake fuskanta sun kankare mar zunubansa gaba ɗaya karankata kaf to amma mu wai so muke mu rayu salin alin ƙarya ne sai dai ba musulman bane mu so ki sani zaki ta fuskantar matsaloli jarabawar miji jarabawar kishiya jarabawar uwar miji jarabawar ƴaƴan miji jarabawar ƙannan miji jarabawar mutanen anguwa makota mutanen gidan haya zaki ta fama da wannan Allah in kika yi hakuri alƙawarin Allah alƙawarin manzon Allah za Allah ya ce zaki gama ki je ki sagamu da Allah lafiya ba ki da matsala saboda duk gaba ɗaya matsalolinki an kankare miki su daga waɗannan jarabawoyi da kika yi ta fuskanta to amma wai mu so muke yi sai rayuwa ta yi kyau ta yi garau Allah bai mana alƙawarin wannan ba a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanuna Allah ya ce wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina Allah ya ce alif lamra alulan jayira a hasiban nasu yanzu mutane suna zato suna tsammani an yi turaku a bassu kawai an ya ƙulu amanna don sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna Allah ya ce ba za mu jarrabe su ba haka mutane suke zato Allah ya ce a'a ni ba haka nake ba walaqad fatanna alladhina min qablihim na jarrabu wanda suka zo kafin ku Allah ya ce fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu nakan yi jarabawa ne dan in bambance waɗanda suke addinin da gaskiya wala ya alamanna alkadhibina kuma na yi haka ne dan in bambance makaryata dan haka kwantar da hankalinki da'il ayyamu taf'alu ma tasha'u wa tif nafsan idha hakama alqada'u wala tajza li hadithati al-layali fama li hawadithi ad-dunya baqa'u وكن رجلا على الأهوال جلدا فشيمتك السماحة والوفاء إتي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء haka imam shafi'i ya faɗa a cikin diwan ɗinsa ya ce ka bar rayuwa kawai komai ma ya faru ya ma jima bai faru ba in ya ga damar faruwa komai ma ka bar shi ya faru kawai ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka saboda haka wannan shine abin da muke jan hankali domin in kika ce a'a lalle sai komai ya miƙe to dama bahaushe ya ce a ice tun yana ɗanye ake tankwara shi in ya bushe in ka ce he ka tankwara shi to sai dai ka karya shi to haka Allah ya riga ya yi muna rayuwa bai ajiye mu a duniyar nan babu jarabawa ba Allah ya yi mu don ya jarrabe mu ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون saboda haka waɗannan su ne bayanai da muke so mu ƙara dangane da yadda ya kamata kowa daga cikinku ta ji tsoron Allah ta riƙe alaƙa da Ubangijinta cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mata na alheri, ta yi haƙuri da halin da ta tsinci kanta. Shi yake cewa, wata min binti ba'i atin labni, ƙuduwatun laki, wato kiriki wannan yarinya ‘yar mai sai da nonon saniyan nan, ta zamanto jagora wajen wato saita miki yadda za ki rayu da yadda ya kamata ki rike Allah da addinin Allah da kuma gaskiya da gidan Allah shine wattakhidhi min binti ba'iatin labani a ki riki wato wannan yarinya yar mai sai da wannan nono ɗin ƙudwatun laki ta zamanto wata jagora wata direban da za ta tuƙa ki zuwa ga nagarta da abin da ya dace ya ce za tu lailatin kharaja umar bin al-khattabi ka'adatihi yasiru yasiru fi turqati al-madinati yace wata rana za tu lailatin wata rana da daddare kharaja umar bin al-khattab umar an khattabi ya fito ka'adatihi kamar yadda al'adar umar ne wani lokaci sai ya fito da daddare sai dinga zagayawa a madina yana jin menene matsalolin da al'umma suke ci wallahi ina tausaya wa shugabanninmu mu yanzu ba ma su fito su zagaya su ji me muke ciki ba a'a suna kwance a ɗakunan nasan a abuja su samar da hanyoyin da al'umma za ta samu sauƙin rayuwa sun ƙi haka ne ko ba haka ba ba wai maganar su fito su zagaya mu ba ma son zagayen kar ma su zagaya eh mala usman kar ma su zagaya mu su bar mu amma daga can abujan su fito da hanyoyi da zai sauƙaƙa wa al'umma to shi umar bayan ya zartar da abin da zai kawo sauƙi to sannan kuma bai daddara ba har ilau sai ya fito ya zagaya ya ji meye koken mutane don haka ya je wancan gida a wannan zagayen ne wata rana ya je gidan wata mata ya samu tana dafa wa 'ya'yanta tsakuwa babu abinci na san kun san isa umar ya tafi baitul mali ya je ya ɗebo abinci ya zo ya tsora a tukunya ya hura wuta ya tararrahi matar ce ta koma tararrahi ƴaƴan shi zai dafa abincin akwai wani muridin shi lokacin da ya ɗauko ledar gari ya saba a wuyan shi da ledar kayan miya ya sabo a wuyan shi sai ce ya amiral mu'minina da kanka dan Allah ba ni in karba maka yace zaka iya karba min zunubai na a ranar tashin kiyama yace ba zan iya ba yace to ka bani da kayana kawai haka ya tafi ya je shi ya ɗora gari malam ya tafasa ruwa ya yi talge ya zuba gari yana tukawa wuta tana mutuwa yana hurawa marawaicin hadisi ya ce wallahi sanda na tausaya wa umar da na ga yana sunkuyawa a murhu yana hura wuta gemun umar yana sharar ƙasa toka tana bushe shi ya ce wallahi sanda na tausaya wa umar to a irin wannan fitar ya je game da wannan ƙarshenta bayan sun ci abinci sun ƙoshi ya ɗauki kuɗi ya ba su ya kawo sauran kayan abinci ya jibge musu motsi kaɗan matar na haita ce umar allah ya yi wa umar kaza kaza kaza kaza ba ta san shi ne umar ɗin ba yana kiya haƙuri baiwar allah umar umar allah ya masa kaza kaza kaza yana kiya haƙuri baiwar allah in kai ne sai ka ɗauko muridai su gaggaura mata mari haka ne ko ba haka ba a tafi da ita sai aje a kulle amma umar yana ji tana an taya mar zagi ni kuma yana bata hakuri sai da suka gama ta ƙoshi da ita da yaranta ya ce to ga kayan abinci wanda za ki ci gaba da dafawa ga kuɗin cefane ga kaza ga kaza ga kaza ce sannan kuma gobe ki rubuta duk matsalolinki ki tafi fadar Umar ki je ki kai kuka na tabbata Umar zai saurare ki bai san halin da kuke ciki bane shi yasa Allahu akbar wannan mata gari ya waye ta ɗebi ya nata ya nata ta tafi tana ta tambaya ina ne fadar amiral mu'mina a ce yi nan daga nan layin yi nan da haka har ta je tana isa aka yi mata iso tana shigowa sai ta ga wannan mutumin da jiya je yana hura musu wuta ya dafa musu tuwo suka ci suka koshi ya ɗauki kayan abinci ya jirge ya ɗauki kuɗi ya ba su shi ne a kan karagar mulki ya ta ce waye ne umar ɗin ne aka ce ga hitan ta ce wannan mutumin aka ce mata sai ta nemi za ta zube sai umar ya ce wallahi karki damu baiwar allah ta ki da matsala ta ce yanzu dama kai ne jiya kake dafa mana abinci ina an taya maka zagi kana ban haƙuri ya ce ni ne yanzu kai ne amiral mu'mini na umar ɗan khattabi ya ce ƙwarai da gaske ta ce allah ya maka albarka ta ce na tuba don Allah ka yafe ni ban san haka Allah ya ka ba ashe haka kake da haƙuri ta ce na rantse da Allah in wani ne ba zai banni in kwana ba da ni da 'ya'yana a wannan daren to a irin wannan zagayen ne Umar ya je ya gamu da wannan matar a irin wannan zagayen ne Umar yana tafiya sai ya ji wani gida ana hayaniya a he 'yan caca ne suka taru suna hayaniya umar sai ya kama katanga sai ya tsallaka ya dira kansu dip suka ji mutum ya faɗo ana ɗagowa sai a ga umar ya ce a'a ku dakata na kama ku a ƙasata kuna caca kuma haramun ne kawai wani mai basira hima sai basira ta zo masa ce mu ma mun kama ka ka tsallako mana gida ta baya kuma haramun ne Allah ya ce wa atul biyuta min min abwabiha in za ku zo wa gidaje ku zo musu ta ku zo musu ta kofa kar ku tsallako yace yanzu kaga ka firgita mu ka razana mu mun dauka barayi ne ko kuma masu kama mutane ne sai Umar yace to tit for tat na yi laifi kun yi laifi na yafe muku ni ma ku yafe mun suka ce mun yafe maka ya amiran mummuni ya ce ku buɗe mun ƙofa an fita aka buɗe mar ƙofa sun sun sun umar ya yi gaba da ya to ya yi ba daidai ba su sun yi ba daidai ba to Allah ya fi kowa a irin wannan zagayen ne umar ya gamu da wani dattijo wanda ba musulmi ba yana aikin ƙarfi in yi minti biyu sai ya koma ya huta in ya sake minti biyu sai ya koma ya huta umar ya kira ya ce bawan Allah me ya faru baka da 'ya'ya ne da za su taimaka ma ya ce babu baka da kowa ya ce babu ya ce to amma ba wanda zai baka abinci ya ce abinci kan akwai wanda zai iya ban ya ce amma matsalar shi ne mu ni ba musulmi ba ne amiral mu'mini ne ya ɗora mana jizya cewa duk wata sai mun kai don muna cin moriyar gwamnatin musulunci don haka dole sai na fito na yi aikin kuɗi na tara in je in kai in ba haka ba a ƙarshen wata ban san me zan fuskanta ba wallahi umar sai ya fashe da kuka ya ce ba mai maka adalci ba mu cinye ƙuruciyarka kana matashi kuma ka tsufa ma mu ci gaba da cinye ƙuruciyarka ya ce na rantse da allah in muka yi maka haka ba maka adalci ba ya ce ka koma gida ya ce ni kuma zan je zan saka za a dinga baka daga baitul malin musulunci ba za ka ƙara kawo jizya ba kuma ba za ka ƙara fita neman kuɗi ba ko neman abinci ba waɗannan su ne shugabannin Allah ba na allaro ba kun bi kun rikirkita ƙasa malam kun rikirkita ƙasa al'amura suna nema su dame mutane sun fusata sun kai wuya kun rike komai wallahi gara shugabanninmu su dawo wannan bala'in duniya ne kuke fuskanta saura na lahira wallahi in ba ku yi a hankali ba Allah ku yi hankali wannan Allah na nuna muku irin bala'in da za ku iya fuskanta kenan tun daga nan duniya kafin ku gangara zuwa lahira Allah ka shiryar da mu ka sa aljanna ta zama komar mu to shine yake cewa zatu lailatin kharaja umar bin al-khattabi ka adatihi wata rana ko wani dare Umar ya fita kamar yadda ya saba yasiru fi turqatil madina yana tafiya a cikin hanyoyin madina a layukan madina ya tafaqqadu ahwalan nasi yana bincike yana neman menene halin da mutane suke ciki Umar yana so ya gano wannan hali al'umma take ciki shin tana cikin kunci ko tana cikin walwala wa bainama yasiru yana cikin tafiya asabahul i'ya'u sai ya gaji ya samu gajiya gajiya ta kama shi fattaka ala janibi jidarin sai ya kishingida ko ya dogaru ko ya jinginu da wani katangar wani gida yana hutawa fa'izan ra'atun ta ƙulu lifatatin laha sai ya jiyo wata mata tana gaya wa ‘yatta ƙumi ilal labni famziƙihi ai ikhlitihi bilma tashi ki je daran nonon nan ki ɗebi ruwa ki ƙara ki gauraya shi ki ɗebi ruwa ki zuba ki gauraya shi ina masu gauraya manja da kwata o wasu za su shiga wuta ina masu haɗa fetur da ruwa ina masu kumbura shinkafa sai ka je ka siya ka zo aka ajiye bayan kwana uku kaga ta yi bus ta gagara da kuwa balle ciyuwa haka ne ko ba haka ba ku mata na san kun san irin waɗannan matsalolin tunda ku kuke girkawa to kun ji mace ne wannan mumina yatta mumina ita kuma munafuka bari ku ji ta ce ta hike yarinyar nan ki je ki zuba mana ruwa a nonon nan ki dama shi ki gauraya shi faƙalatul fatatu sai wannan budurwa wannan yarinya sai ta ce wa uwarta awa alimti ma kana min azmi amirul mu'minin al yau shin baki ji baki san halin da amirul mu'minin ya saka da dokokin da ya saka akan masu irin wannan almundahana da algus na kayan abinci ba jama'a yanzu ko kun san hatta dabbobi yanzu ana musu algus sai kin je an bakin haihu yau ba ana tsammanin rana ita yau suna sai mijin ke je siyo rago in dai ya gaggawa siyo rago daga yau aka ce za a yanka rana ita yau to in kuka wasa ku sai dai a yi watan da hi ko kuma ku ɗauki mushe da safe da asuba saboda ragunan wani magani ake ba su za a dama wani magani ne a ba su a ɗura musu idan kika je ciki kin dinga ganin rago yana tsalle kenan yayi ɓulɓul da shi eh tsalle na didib didib didib ya sake dawowa na didib didib ce kai wannan ragon fa yana da kyau kana dan taba shi aka sai ya zabura nawa dubu ɗari da talatin a a sayar min da goma to ka ba da goma sha biyar ne kana murna ka siyo lafiyayyen rago kuna tafiya akan titi yana tsokarin wafcewa a hannunka yana ta tsalle wallahi tallahi sai kin zo kin ɗaure shi bayan awa goma sha biyu Allah ka ji kanmu bayan awa goma sha biyu sai kiga yayi larab yayi sharkaf yayi lakwas ko motsi baya iya yi tun yana tsaye sai kiga ya dawo ya nemi guri ya mai ya kwanta tun yana numfashi normal ya kiga ya dawo yana numfashi sama-sama wallahi ƙarshenta ko a yanka ko kuma a yi gawa yau an kai haka yanzu kaji tiramol suke jikawa suna ba su sai a jika tiramol kawai sai a ɗura wa kaza kina zuwa yan kaji kina taɓa ta ƙirƙirar ƙurƙet ƙurƙet ƙurƙet tana nuna muke ta lafiyayya ce sai kin siyo kin kawo ta wallahi kwana biyu kiga kaza ta fara tsomarewa ta fara jin ɗari ta fara lullubuwa da gashinta tana takurewa ƙarshenta ko kiyanka ko kuma a yi mushi to yau almundahanar mutane ta kai wani guri ya sa wata rana annabi muhammadu sallallahu salama ya shiga kasuwa yana bincike sai ya ga wani ya zuba gero haka ya tara annabi yana zuwa sai ya turmutsa hannunsa a ciki yana turmatsa sai ya ji gero ta ciki ahe a jike yake jagab kun san idan gero ruwa ya taba ya fi kumbura haka ne sai ya ƙara yawa sai ya kumbura to amma kuma matsalar shine idan ka saya to daga gurin sai dai gurin masu malkaɗe in ba haka ba kana ajiye he dai ka je ka samu yayi tsiro ya fito so wannan mutum annabi ya ce masa ma haza ya rajul bawan Allah me haka wai a lokacin ne yake cewa annabi ai ruwan sama ne zai yi da ke shi shi ya sa ya zo ruwa ya taba shi sai ce to me ya sa da ruwan ya da ke shi ba za ka zo ka ajiye shi da ruwansa kowa yana gani ba wanda daga nan sai injin malkaɗe ba shi zai saya ba kaga an gama masa aiki an ji kamar sai injin malkaɗe wanda kuma zai saya ne je ya ajiye ko shuka zai yi ko kuma iri ko zai adana kaga in ya sayi wannan ai ya sayi jagwal kai ba jagwal ba jagwalgwalo ma ya saya haka ne ko ba haka ba to wannan shine saboda haka bari ku ji wannan yarinya sai tace ba ki da labari mama Umar dan Khattabi khalifa amiral mu'minina amirul mu'minina ya sa doka na almundahana in aka kama mu fa ba zaman ba zai zo mana da dadi ba kun ga uwa ta fi yatta hankali kuma wannan abin yanzu yana faruwa sai ki ga malam mata ta haifi ‘ya'ya na rantse da Allah ya su ta hankali ita ne take injiniyarin cuta da mugunta da ƙeta ‘ya'yan suna hana ta ita take kawo matsaloli ‘ya'yan suna taka birki suna cewa a'a mama kar a yi haka a'a baba ba za a yi haka ba in aka yi haka ba kyau kaji uba yana cewa ɗansa tun kafin a haife ka na san ba kyau to me kas to me ilimin ka ya amfana da Allah me amfanin sani eh ai aiki da shi to ka ce tun kafin a haife shi ka san ba kyau to me ya amfanin sanin ka sanin ka ba zama sanin bil'amu dan ba'ura ba sanin ka ya zama masalul ladina hum milut tawreta thumma lam yahmiluha ka masalil himeri yahmilu asfara Allah ya sauwaƙi don haka ana samun iyaye irin waɗannan waɗanda su suke haɗa baki da 'ya'yan suna aikata shegantaku na minal ja'irina da abubuwan da ba daidai ba ne ba suna aikatawa kuma suna suna haɗa abin nan walla akwai ɗan da ya kira ni ya ce min ala gafata malam mama ta ce kullum sai ta aike ni da laya da guru da wani kan jaba da waye a ƙulla a leda sai ta ce in tafi makabarta da daddare in nemi gefen wani kabari in tona in saka a ciki in dawo ya ce wallahi duk bayan sati sai ta min wannan umarnin ya ce da farko na je na yi ranar da na je na yi na dawo na gagara bacci saboda ni na san wannan abin shirka ne ko ba a gaya min ba ko ban yi karatu ba na san ba allah ne ce a yi haka ba annabi ba ya ce bayan sati guda ta ƙara saka ni na je ne wannan ya ce yanzu dai na fara bijire mata malam gaskiya in ta bani sai in tafi in je in samu wata bola sai in warware abin sai in zubar da shi ya ce a lokacin ne ma na gane meye a ciki amma da a kulla a bakan leda ban san meye a ciki ba wallahi malam shin malam yin wannan abin da ne na ƙin kai mata makabarta in binne shin na saba mata ko kuma ina kan daidai shi tunaninsa kar ya saba wa uwar shi Allahu akbar ita kuma uwar ahe munafuka ce ita ta haife shi amma shi ya zama na arziki ita ta zama mutuniyar banza ka haifi ɗa ya fi ka hankali ka haifi ɗa ya fi ka sanin ya kamata yau iyaye da yawa su suke cinna wutar fitina a gidajen 'ya'yansu suna zaman aure iyaye da yawa I'm telling you ina gaya miki wannan maganar mun san abubuwa da yawa su suke cinna wutar fitina su ziga yar in ta yaji su ce ba za ta koma ba kuma wallahi a wasu lokutan sau da yawa za ka samu laifin ita yar ne ba laifin mijin ba ko kuma a ce kowa na da laifi amma sai su danna laifin yar su ce an ci mutuncin yarsu an tozarta ta to ku yi kwada da ita a cikin gidan ko rambo wannan shi ne matsalolin da suke faruwa so muna fama da matsaloli na rashin zamantakewa mai kyau da rashin karantarwa da rashin addini da rashin kaza so wannan ya sai ta gaya wa uwarta haka qalatul ummu sai uwarta ce wa ma kana azmuhu to menene azman me yake me ne zai mana ina ruwanki da shi fa qalatul fatatu innahu amara munadiyan fanada Allah ya sha labnu bilma ta ce ya fasa an yi kuwa a gari kuwa jama'a ku sani haramun ne haɗa nono da ruwa ku sani haramun ne sakawa manja jawa oh kun san jawa waye ne san jawa a cikinku ta san jawa a cikinku eh kun san jawa ba ku amsa min ba kun san ta ku to kun sai yanzu ana jika jawa sai ta narke sai a nemi manja galan guda sai a zuba a ciki ko jarka guda sai a dama yasa wasu cututtukan da suke kama mu fa na rantse muku da Allah sau da yawa suna faruwa ne cikin abincinmu ba mu sani ba ne don haka ya hana a haɗa ruwa da nono ya hana a haɗa kaza yanzu ko kun san man shanu kun san man shanu yana maganin sanyi yana maganin abubuwa da yawa to ko kun san yanzu ayaba ake samu lafiyayyar ayaba plantain mai rai da lafiya sai a dama ta a dama ta a mutsuka ta a mutsuka ta sai a kawo man shanu roba ɗaya plantain roba ɗaya sai a zuba sai a dama a dama a dama sai a saita shi a dandaɗe shi kawai sai a fita da shi kasuwa sai ka je ka gutsura ka sa a cikin ɗumame sai ka ga lafiyayyen fulantar malam yana tashi akan ɗumamanka wannan al'umma ina take so ta daini wannan al'umma ina take so ta je Allah shirya da mu ya ce ta ce don haka ya hana faƙalatul mar'atu sai matar ta ce ƙumi ilal labni famzikihi fa innaki fi mawdi'in la yaraki umar wala munadihi ta ce kai da Allah ki tashi ki je ki nemi ruwa ki zuba a cikin nonon nan ai inda kike zaune umar baya ganin ki dan yekuwar umar ma da yazo ya shela cewa ba kyau shi ma ai baya ganin ki faƙalatul fatatu sai wannan yarinya ta ce wa uwarta wallahi ma kuntu li ati'ahu fil mala'i wa asiyahu fil khala na rantse da Allah ba zan iya in yi wa Allah biyayya a cikin jama'a amma idan na keɓe ni kaɗai in saba mishi ba wallahi ba zan iya ba ta ce don kawai muna cikin gidanmu ba wanda ke ganin mu shi kenan sai mu saba wa Allah ta ce ni ba zan yi ba wa fi riwayatin aka ce a wata ruwaya he ta ce idza kana umar la yarana fa inna rabba umar yarana idan umar baya ganin mu ai ubangijin umar na ganin mu dan haka ba tsoron umar za mu ji ba tsoron Allah ya kamata mu ji saboda haka ke ba sai ki tuna wannan idan mijinki bai ganin ki akan munafurta shi da kike in kishiyarki ba ta ganin ki akan munafurcin da yake mata in makociyarki ba ta ganin ki akan munafurcin da yake kulla mata ki sani allan makociyarki allan kishiyarki allan mijinki yana kallon ki wallahi shine wannan yarinya ta gaya uwarta in kana umar la yarana fa inna rabba umar yarana in umar bai ganin mu to ubangijin umar fa yana ganin mu fa a ajaba biha amirul mu'minina kar ku manta fa Umar ya tsaya ne yana hutawa a jikin katangar gidansu sai ya ji wannan tattaunawa tsakanin uwa da yarta wannan abin sai ya burge Umar na wannan yarinya kun san meye ne wa zawwajaha libnihi asim sai Umar ya dawo daga baya ya zo ya sallama a gidan yace akwai wata yarinya kaza kaza kaza aka ce eh ya ce to ni umar ɗan khattabi a gaya wa iyayenta ina nema wa ɗana asim aurenta saboda ya ji imani da takawa da tsoron allah ya ce irin wannan su ya kamata su zama a gida su ne family na gaskiya su ne masu tsoron allah da za su riƙe amanar allah da amanar mazaji da haka ya zo shi ya nema wa ɗansa auren wannan yarinyar sai malam mai shawu ya ce fakuni ka binti ba'i atin labani labani wato ki zamanto kamar yar matan nan mai sai da nonon nan sidikan wajen gaskiya wa ikhlasan da kuma yi saboda Allah wa quli idza kana zawji la yarani fa inna rabba zawji yarani ki faɗa a ranki cewa idan mijina bai ganin me na aikata ko nake aikatawa to ubangijin mijina na kallo na akan duk abin da nake aikatawa kuma zai kama da ranar tahin kiyama yau matubula sara'ir ranar tonan silili don Allah me ya fi bala'i da masifa irin sai a gaban duk duniya Allah ya tona ma asiri me ya fi wannan masifa yanzu da Allah ku ɗalibai na ne bari ba ku ƙaramin misali ku ɗalibai na ne kun zo kun yadda da ni ina karantar da ku kawai sai a samu wata mata kawai sai muga ta shigo ta kofar nan ya ta zo ta tsaya ina kwatantawa ne Allah ya sauwaƙe Allah ya yayi eh Allah ya sauwaƙe Allah ya yayi la qaddara Allah kada Allah ya kaddara haka amma ina ba ku misali dan ku gane kwatankwacin tonan asirin lahira kawai sai muga wata mata ta banka da gilan din nan ta shigo ta tsaya a nan ta ce akramakallah ce ya baiwar Allah lafiya ce har yanzu baka kawo kudin jaririn da kai mun ciki ba ka fara biya yanzu ka daina biya ko so kake hena tona ma asiri ne da Allah ku kwatanta ya zan tsinci kaina akan kujeran nan kwatance nake yi ba ku ce Allah kar ya kaddara fa yawwa misali nake mu dan Allah kuna ya tsinci kaina akan wannan kujeran to wannan in kin yadda wannan tonan asiri ne tonan silili bala'i ne gabawa to akwai ranar da Allah zai yi irin haka a gaban duk duniya wallahi Allah zai ɗaga ki ga kowa yana kallon ki ce kina bin mazaje a gidan mijinki haka ne ko ba haka ba wane saurayinki ne wane kina zina da shi wane kin yi kaza in mijinki ya baki kuɗi na cefa ne kina ragewa haka ne ko ba haka ba ran kaza ga watan kaza ya baki dubu biyar na sati kin rage dubu ɗaya da ɗari biyar an yi haka ko ba a yi haka ba duk duniya da mijinki da uwarki da ubanki da kowa yana kallon ki to wannan ranar ake jiye mana cewa kada fa ranar tonan asiri ta zo ita ce yau matubular sara'ir da Allah ya faɗa ranar tonan asiri Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sa mu daina aikata ba daidai ba a bayan idan wanda suke tare da mu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya za mu dakata a nan ƙarshen babin nan kenan za mu sahi la tasfi lahu imra'atu kin san akwai sakarkarun mata sai su zo su dinga ba da labarin ƙawayensu a gurin mazajensu ai wancan akwai hankali za ki ga hankali billahi allazi la ilaha illa huwa wancan ai akwai tarbiyya wallahi wancan ba ta da matsala za ki game da matsala an gane so don haka ki yi taka tsantsan so allah ya samu dace so daga ƙarshe akwai kwamanda ya ce a sashi a addu'a baya jin daɗi walsa ta sashi a gaba to muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya sana a cikin kwamitin mata a kowace take neman addu'a a mijinta Allah ya yi masa rasuwa waye ne haka to Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ta zama komar mu gaba daya wannan ganin zamu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuban harshe da ni da ku Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna da zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana wannan kasa Allah ya zauna da mu a cikin ta lafiya fitintunu da masifu da suke tunkara wannan kasa Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsare mu daga fadawa ciki ubangiji madaukakin sarki ka saita wannan kasa ka sa mu zama hudatal muhtadina a cikin ta ya Allah ya Allah duk abin da ya zamanto na fitina ne Allah karka jarrabe mu da shi idan kuma ta zo ba yadda aka iya to Allah ka fitar da mu daga cikin ta lafiya kuma duk barnar da wannan fitina za ta yi mana Allah ka sa ba za ta yi mana barna a cikin imanin mu ba ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu za mu dakata a nan insha Allah ta'ala amma mun tashi malam Usman da malam Usman da malam Aminu ina da san ganin ku in an tashi insha Allah amma sai mun dan kammala insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما دلنا